الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم آمين
وأقيموا الحج والعمرة لله فمن يحسنكم فما استيسر من الهدي ولا تحبسوا رؤوسكم حتى يبلغ العدل محله فمن كان منكم مريضا أو به عدم من رأسه فدية من يوم أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع من عمرة إلى الحج فمن استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك أجر كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب na ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa atimul hajj wal umrata lillah ku cika hajji da umara saboda Allah ai adduhu ma bi huquqihima ma'ana ku cika su da haƙoƙinsu fa in uhsirtum ay munitum an itmanihima bi aduwin idan aka tsare ku gabarin ku cika hajji da umara saboda sababin makiya kun ɗauko harama da hajji ko kuma kun ɗauko harama da umara an sani in ka ɗauko harama da hajji ko umara ba abin da zai sa ka warware in ba ka iso ka zo in aikin hajji ne ka zo an yi aikin hajji an gama komai an je arfa an je muzdalifa sai bayan kuma ranar sallah daga nan kuma za a zo za a warware daga harama ita ma umara sai bayan an yi sa a yi tukunan sannan za a warware to shi ne shi idan kuma aka tsare ku gabarin ku cika hajji da umara saboda sababin makiya to fa masai sara min alhadayi ai ma ta sara min alhadayi alaikum wa huwa shatun to abin da yake kanku shine abin da ya sawwaka na hiji na hadaya shine abin da ya tabbata gare ku shine abin da yake kanku wa huwa shatu shine maliki ita ce za a samu ko da akuya ce shikenan sai a yanka anan sai ku warware annan din daga inda aka aka aka tsare ku kamar yadda ya faru ga shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga a hudaybiya lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tuwo da niyyar yin umara tare da sahabbansa mutum dubu ɗaya da kusan ɗari hudu wanda mutanen maka suka zo wato suka tsare suka ce ba za a shiga ba dai an san dai me ya faru aka tsaya wato daga baya aka yi alkawarin cewa sai wata shekara tukunan shugaba sallallahu alaihi wasallama za a dawo za a shiga maka kaga a nan hudaybiya a nan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya warware gabarin hajji daga umarar da ya dauko sallallahu alaihi wasallama to shi ne Allah ya sake cewa la ta hali ƙuru ƙusakun kada ku aske kawunanku ai ma'ana kada ku warware daga cikin haramanku hatta ya bulugal hadiyu almazkuru mahillahu har sai hadaya wato ta isa gurin da za a soke ta shi ne ya ce haisu ya hillu zamahu a bigiran da wato yanka shi hadayar ya halatta huwa makanar isari inda shafi'i nan ne gurin da ya zama an tsare kudin wannan shine abin da yake gurin imamu shafi'i fa yasbahu fi fihi diniyatu tahalluli a nan wajen inda makiya suka tsare ku to a nan wajen sai ku warware gabarin hadai gabarin ku warware daga harama ku sai ku yanka dabba ku da niyyar warwara daga cikin harama wai farriqu ala masaki masakinihi shikenan masakinan da suke nan wajen kuma sai an raba musu namun wannan hadiyar wai haluku kuma ya shikenan sai ya aski wa bihi hasulu tahallul da nan ne kuma shikenan warwara shikenan ta ta tabbata shikenan sai ruwa ne daga harama a nan wajen shi sa ga hukumar da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya dauko ta hudaybiya tana daga cikin umarori da ake lissafa ta shugaba sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka tsinda mai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi umara ne guda hudu yawa ta farkon ita ce wannan umara ta ta ta hudaybiya kaga ita ma duk da ba a shiga maka ba an warware a wajen maka kaga ana siffata ta ita ma umara sannan kuma sai umratul qada'i ita ce ta sulhi wadda aka yi a shekara ta bakwai da hijira daga nan kuma sai umara wadda aka ɗauko daga jirana wadda bayan shugaban sa sama an shigo maka an yi fatahu makata an tafi wune na an dawo aka tsaya jirana aka yi umara sai kuma umara wadda aka yi tare da aikin hajji kaga hudu kenan na'am faman kana minkum maridan ya ce duk wanda ya zama mara lafiya ne daga cikinku audihi adam min ra'atihi ko kuma akwai wato kamar wani akwai wani ciwo ko kuma wani abun cutarwa a kansa ka amrin kamar kwarkwata wasu da'in ko kuma akwai wani ciwon kai a tare da shi wanda babu makawa sai ya aske kansa fa halaka fil ihrami sai ya zama sai aske yana cikin halin harama bacin an haramta masa yin aski a cikin harama fafidiyaton alaihi min siyami aili salasata ayyamin aw sadaqatin aw nusuk dan haka fidiya ta tabbata gare shi yawa fidiya in yi askin nan fidiya ta tabbata gare shi min siyamin shine sai na azumin kwana uku aw sadaqatin sadaqatin ko kuma yayi sadaka shine zai ciyar da miskini guda shida kowane muskini wato da sa'i guda uku aunu sikin ko kuma shi ne auzabin shafin kenan ko kuma yanka akuya shi kenan wannan au'audin nan litta afiri ne yawa an ba shi zafi ne ko ya yanka akuya ko ya ce da muskini guda shida ko kuma ya azumin kwana uku wa ulhiqa bihi man khalaqa al-ghayru uzrin hakanan an rutsar da wanda ma ya aski ba tare da uzuri ba kana cikin halin harama da hajji ko umara sai wani abu ya sanya ka sai ka cire gashinka to shi ma wannan taron za a ci ma ko kai azumin kwana uku ko ka ciyar da miskini guda shida ko kuma ka samu wata dabba ka yanka la'annahu aula bi kafarati wa kadha man istamta'a bi ghayri al-halqi hakanan wanda ya ji daɗi da wannan aski shi ma wannan hukuncin ne a kansa kaɗibi kamar ka ɗauko harama da hajji ko umara sai ka sanya turare a jikinka shi ma wannan sai kai wannan fidiya shi ma wallab haka nan duk mutumin da ya ɗauko harama da hajji ko umara an hana shi ya sa shi ɗinkakkun kaya to sai ka sa ɗinkakkun kaya shi ma sai an ci tararka wadduhuni ko kuma mutum sai shafa mai wani mai haka wanda yake mai kanshi kamar akwai turare a tare da shi to shi ma nan sai an ci tararsa haka yawa wanda kaga shi ne kaga kamar yadda imam bukhari ya fitar hadisin na abu bin kujra wanda yake cewa an ɗauko ni a cikin hudaybiya ne yake cewa an ɗauko ni an zo da ni gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama in ji shi ka'abu yace alhalin ga kurkuta tana ta zubowa daga jiki daga jikina shugaba sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ma kun ma kunta ara annal jahada balaga dika haza yace ina ganin wato abu wannan abin ya kai tsanani a tare da kai amma ta ji shatan yanzu ba za ta iya samun akuya ba ultala ka abu yace a'a shugaba ce to kun salafata ayyami ka je kai azumin kwana uku au wa'ad imsu ta masakin ko kuma ka je ka ciyar da miskini guda shida likulli masakin nisfu sa'in min da'ami kowane miskini za a bashi wato nufi wato mudu biyu kenan na abinci shi kenan shi ne ke cewa nazalat biya hafatan ya ce wannan aya ta sauka ne a kaina in ji shi ka abu ɗan kujira ya ce wa lakun amatan amma hukuncin ta kuma ya tafi akan ku gabaki ɗaya na fa'iza amintum idan kuka amince kuka amince wa maƙiya da an zahaba aulam ya kun ya zama kuma babu makiya ba ko kuma makiya sun tafi to faman tabatta a bil umrati a istamta a bil umrati duk wanda ya ji daɗi bil umrati da sababin aibi sabab farajihi minha saboda wato sababin ƙarewarsa da yin umara zima hazuratul ihrami daga wato abubuwan da aka hana idan mutum yana harama ilal hajji har zuwa ilal ihram bihi zuwa lokacin da ya doki harama da shi to kuma tsaisar min alhadayi shi ma abin da yake kansa shine abin da ya sawwaka na hadaya wa huwa shatu ita ce kamar akuya yazbahu ha badal ihram bihi wanda zai yanka ta bayan badal ihram bihi wal afdal yawman nahari shi ma hukuncin abin da zai yi kenan to kaga anan waje yana nufin wanda ya ji daɗi ma'ana wanda ya tamattu'i ya ɗauko ya ɗauko ya umara a cikin kwanakin hajji fi ashurul hajji sai ya zamo ya warware daga umararsa a cikin wannan shekarar sannan ya jira har lokacin aikin hajji yayi to shi ma wato fa masaisar min lahadi to shi ma abin da yake kansa shine abin da ya sawwaka na hadaya faman lam yajid wanda bai samu damar yin haka ba to fa siyamu salasata ayyamu ai azumin kwana uku ya tabbata a gare shi fil hajji ai fi halin ihram bihi a lokacin halin da yake ya dauki harama fa yajibu hina hina izin an yi haruma qabla sabi'i min min zulhijja kaga ayayin nan ya wajaba a gare shi wato ya dau harama tun kafin bakwai ga watan zulhajji sai ya dauki harama wal afdalu qabla sadisi amma malai yake cewa mafifici shine doki habama tun kafin shi daga watan zulhajji yawa sai doki azumin sa a wannan kwanukan tunda ya ce fasiya musalasa ayyam fil hajji yawa azumin kwana uku zai yi a cikin kwanakin hajji amma yake mafifici ya dauka tun kafin kwana shida a cikin zulhaji likara hata saumi yomi arafati don kai azumin ya kai masa ranar arfa yana azumi saboda karhanci na yin azumin ranar arfa ga wanda yake mi wanda yake cikin aikin haji na'am wasa ba'atin sannan kuma da guda bakwai idza raja'atun idan kuka dawo ila wadanukum zuwa wajen zaman ku makkata shine mala yace shine idan kuka dawo maka au gairaha ko kuma waninta ko kuma idan kuka dawo gida wakila idza faraktum min a'malil hajji wani aka ce kuma a wannan yana nufin idan kuka kare daga ayyukan hajji to daga nan kuma sai kai kwaya bakwai wannan shine hukuncin abin da za a yi kamar kaga yadda ya tabbata yadda sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga ya shigo maka ya ya umarci sahabbansa da suka yi umara manzo Allah ya umarci sahabbansa da su warware daga harama suka ci suka dinga mamaki a'a yanzu a ce mutum da niyyar aikin haji kuma gashi mun shigo maka kuma a ce mu warware daga mun yi umara ko mu warware saboda su a jahiliya suna ganin cewa yin umara a cikin watannin aikin haji kamar wani babban sako ne kamar ibn abbas ya faɗa كانوا يرون أن الأمرة أن الأمرة في أشهر في أشهر الحج من أفجر الفجور gani suke ma babban laifi ne to shi sa da shugaba sallallahu alaihi wasallam aikin haji sun yi umara sai yi umarnin duk wanda bai to da hadaya wato ya warware haka sahabbai suka warware daga haramarsu su kuma shi ce wanda suke da iyali suka ji gurin iyalansu sai kuma ranar fita kuma ranar taruya kuma suka ɗauki harama shine ce zalika ai zalika hukumul mazkur wannan hukunci wanda yake abin ambato min wujubil hadayi na wajibcin hadaya aw siyami ko kuma wajibcin yin azumi alaman tamatta a afsa wanda ya tamattu'i liman lam yakun ahluhu hadir al masjidil harami wannan ya ce banta ne ga wanda yake ba mazaunin cikin harami ba yawwa wanda ya zamo shi ba mazaunin cikin harami ba ne wannan shi ya ke su ya ce banta kamar baƙo wanda ya tafi maka daga nan wajen ya je umara a cikin watannin aikin hajji to in ya warware in ya warware lokacin aikin hajji ya fita to ya zama mai tamattu'i kenan yawa to aka zai yi hadaya in bai samu damar hadiya ba zai azumi kwaya goma uku a cikin halin haramarsa uku kuma bayan ya dawo shi ne ce da allan ya kuni ala juna marhalatai ne minar harami inda shafi fa in kana faladama alaihi wala siyama na'am wa in tamatta'a wa fi wa in tamatta'a wa fi zikr al-ahli ish'arun bi istirad al-istidani فلو أقال قبل فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا واتقوا الله دعنا كجي شايين أبنجي فيما يأمركم به cikin abin da ubangiji yake umarta ku da shi wa yana hakum anhu kuma yake hana ku gabarin sa wa alamu ku sani anna Allah haqiqa ubangiji shadidul iqab mai tsananin hukuba ne liman khalafahu ga wanda ya saba masa na'am
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير ذات التقوى فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب kamar da aka bayani cewa shi wanda ya tamattu'i wanda ya shigo maka a cikin watanni na aikin haji ya zamo sai ya umara ya warware ya zira lokacin aikin haji ya haji kaga ya zama mai tamattu'i kenan don haka hadaya tana kansa in bai sami iko ba zai azumi guda goma to haka nan shi ma wanda yake mai kirani shi ma haka zai shi mai kirani shi ne wanda ya hada tsakanin hajji da umara tun daga harma ya ɗauko hajji ya ɗauko hajji da umara a tare ya gwama su da ya zo ya hada su to shi ma wannan zai yi haka shi ma azur malamai sun ce sun rasar shi ma zai wannan hukunci wanda san da fuskokin aikin hajjin kamar yadda aka sani akwai ifradi wanda shi ne mutum ya shigo maka da niyya aikin hajji ita kadai sai shi ta matuƙi da muka bayani a kansa sai kuma shi kirani sai kuma akwai nau'in irdaki duk da shi irdaki shi ma kirani ne ka to da niyyar da niyyar da niyyar umara daga ba kuma sai ka rizkar da aikin hajji a kai sai ka haɗa su ga baki ɗaya sai ka yi allahu alam kuma alhajju ashurun ma'alumat ya ce alhajju ai waqtuhu lokacin yin aikin hajji ashurun ma'alumat wato watanni ne wanda suke sanannu shine shawwal shawwalun wa zulqa'ada wa ashra layalin min zulhijja wa qila kulluhu wa'annan su ne watannin aikin hajji yanzu muna gama azumi in shawwal ya shigo to mun shiga watannin aikin hajji yanzu azumi ba a cikin watannin aikin hajji muke ba yanzu shawwal yana fita da za ka je maka in ka shiga cikin garin maka shi kenan sai kai umara ka warware ka zauna a cikin garin maka har lokacin aikin hajji ya kai hajji to ka zama mai tamattu'i kenan shi kenan za ka sai hadaya ka yanka ka ba da ita in baka samu dama ba kuma shi kenan ka yi azumin kwana goma yawwa daga nan har zulkida kuma da kuma goma ga watan zulhajji yau wasu suka ce ga baki ɗin zulhajjin ma faman faraba ala nafsihi fihin nan hajja bil ihrami bihi wanda ya wajabta wa kansa yin hajji a cikin wayannan kwanaki ta hanyar yin harama da aikin hajji falara falla to babu zuwa gurin iyali idan ka ɗauko harama kuma babu magana zuwa wajen iyali don shi a gurin imam maliku ma wanda yake cikin harama da hajji sai ya zace wa iyalinsa to hajjinsa ya ɓaci saboda haka akwai hadaya a kansa zai yi hadaya sannan kuma wannan aikin hajjinsa ya ɓaci wata shekarar zai zo zai zo kuma zai sake wannan aikin hajjin kuma in ya zo zai yi za a raba shi da shi da matar ba za su haɗu ba don kan wannan abin ya kuma faruwa wala fusuka haka nan babu sabo duk wani abu da ya zama dangi wani abu ya shafi sabo to shi ma wannan babu shi a cikin in ana cikin harama da hajji wala jidala haka nan babu husuma til hajji duk a cikin hajji ba a yi husu a ciki in an zo cikin aikin hajji babu husuma saboda an nufu wato gurin Allah ne an nufu ɗakin Allah ne an nufu gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wa ma tafa'alu min khairin abinda kuka aikata na alkhairi ka sadaqatin kamar sadaka ya alamhu Allah ubangiji ya san wannan fayujaziya kundihi ubangiji zai saka muku akan wannan shine malai ce wa nazala fi ahlil yamani wa kanu yahjuna bil azari fa yakununa kallan alan nasi ita kuma wannan ayar wata zawwadu da za a bayanin ta yanzu ta soka ne akan mutanen yaman sun kasance suna zuwa aikin haji ba tare da guzuri ba sai su zamo nauyi akan mutane kamar yadda zo a cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi ibn abbas yake cewa kana ahlul yamani yahjuna wa la yatazawwaduna mutanen yaman sun kasance suna yi zuwa haji amma ba su yi guzuri wa yaqulun nahnu mutawakkiluna sun ce ai mun dogara ka ga Allah in sun zo hajjin kuma babu kuɗi kuma sai su koma kuma suna roƙon mutane su mutanen yaman sai su zama kallon alan nasi to sai Allah ya saukar da wannan ayar aka ce wata zawwadu ma'ana ku yi guzuri ku yi guzurin abin da zai ɗauki noyinku a tafiyar nan taku har ku je ku dawo fa inna khayr fa inna khayra zaji at-taqwa fiyayyen guzuri at-taqwa shine abin da zai tsare ka daga barin roƙon mutane shine fiyayyen guzuri ka yi guzuri in za ka tafi aikin hajji ka tanadi guzurin ka yadda zai kame ka ga barin roƙon mutane har ka je ka dawo to kaga wannan sai zama za'i sai zama wato kenan ko ba aikin hajji za ka je ba za ka wata tafiya ta alkhairi ko wata ziyara ka yi kokari ka tanadi guzurinka da zai je ya dawo da kai ba irin yadda yan uwa ake yi ba yanzu sai mutum ya zo ziyara sai ya ce awa ku ban da kuɗin mota na zo ka bani kuɗin mota ai kaga ba a ce ai haka ba hajji ma da yake farilla wajibi an ce ka tanadi guzuri tukunna yawwa shi yasa can a can farar aka ce malima na tsada ilaihi sabila sai shi hajji gashi dai wajibi ne akan duk musulmi amma ka ce sai ka samu iko idan baka da guzurin da zai riƙe ka haka je ka dawo shikenan bai hau kanka ba sai da ka samu guzuri to ballantana kuma abin da bai zamo wanda yake wajibin wajibin ba da yan uwa sai a nan ga kiyayewa dan kar a je kuma a ce ka nufi aikin alheri kuma ka je ka fada kuma kana roƙon mutane wannan sai da jefa mutum kuma cikin wani hali mara kyau na'am wata ƙun ku ji shayina ya ulal albab ya kuma abota hankali ai zaul uqul na'am
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أمرتم من أربعة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن
Wata kuma wannan aya ta sauka ne kamar da ya tabbata a cikin sahihi ibn Abbas yake cewa kanat ukazu wa mujinnatun da ukazu da su mujinnatu ya ce wasu kasuwanni ne a lokacin jahiliya yawwa to wanda in sun zo aikin hajji na jahiliya idan an yi aikin hajji ana tsayawa a ci kasuwanni har su badar din nan da kuɗa faɗa a lokacin duk kasuwanni ne yawwa to sai a zauna da su zulma jazi duk kasuwanni ne an zo aikin hajji sai a tsaya an ci kasuwa tukunna sannan kuma sai a koma gida to da musulunci ya zo sai suke kyamar kuma a ce sun fito aikin hajji kuma a tsaya kuma kasuwanci bacin ayi aikin hajji kuma a tsaya kuma ana kasuwanci sai suke ganin kamar wannan kamar suke kyamar yin haka to sai Allah ya saukar da wannan ayar aka ce laisa alaikum jinahu fi an taftagu ay tatlubu fadalan rizqan min rabbikum bitijarati babu laifi akan ku ku nemi wani arziki min rabbikun daga ubangijinku duk tijarar ta hanyar yin kasuwanci fil hajji a lokacin aikin haji babu laifi Allah bai hana ba ka tafi aikin hajji shikenan ka dan samu wani dan daddabarka wata yar doyarka wani dan rogonka wani gora ne ka dan zuba a jakarka yawo shikenan ka zuba in ka je kuma in an yi aikin hajji kuma ka zo ka dan siyar ka dan dan samun gudure zaka tsare kanka wannan babu laifi yawa shine yace an tabtagu farlan min rabbikum ku nemi wani arziki daga ubangijinku babu laifi a cikin wannan bittijaraki na sha'anin aikin a cikin bittija ta hanyar yin ciniki fil hajji a cikin kwanakin kwanakin hajji yace nazala raddan likara hatihim zalika wannan ta sauka ne wato wato dan wato raddi ga kin su yin ciniki in sun fito aikin hajji fa idza afarutum min arafatin ba'da al-wuquf biha ay dafa'atum idan kuka dawo min arafatin daga arfa bayan kun tsaya a filin arfa to fazkurullaha Allah ya ce ku ambaci Allah ba'dal mubiti bi muzdalifata bayan kun zo kun kwana a muzdalifa bi talbiyati wata halili kuna hailala kuna addu'a to shi ku zo ku ta ambatan Allah indal mash'aril haram a nan masallaci waje da ake cewa mash'aril harami huwa jabalun fi akhiril muzdalifa wani dutse ne a ƙarshen muzdalifa yi ƙwada da hukuzahu ana ce masa ƙuzahu shi ne fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallama wa kafa bihi yazkurullaha fazala sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a daidai wannan dutsen nan muzdalifa yana ta ambatan Allah hatta asfara jiddan har sai da gari ya waye rawahu muslim muslim ne ya rawaito wannan hadisi to sai ku zo ku ta ambatan Allah shi yasa ba ga in ka duba hajjin shugaba sallallahu alaihi wasallama lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama bayan an tsaya a arfa rana tana faduwa shugaba sallallahu alaihi wasallama aldafa usamata sai ya dauko usamatu akan abun hawansa suna tare shi da usama akan abun hawa tare suka to kan hanya yawa ana zuwa kuma muzdalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana a Muzdalifa har ya kwana a Muzdalifa bayan an kwana a Muzdalifa da kuma gari yana wayewa shugaba sallallahu alaihi wasallam bayan an yi asubahi kuma sai ya dau ya aje shi Usamatu sai aka dauko kuma Fadalu shi kuma sai aka dauko shi shikenan aka sanya shi ya zama suna taguwa ɗaya shi da da shugaba sallallahu alaihi wasallama yawa to shi ne haka suka to aka to kuma nan suka to nan mash'ar harami to mazala sai da zo nan mash'ar harami kuma gari ya wayi ya tsane yana ta addu'a daga nan kuma sai gangara sai ji sai jifa aka je aka jifa wanda an sani a ranar ana ana jifan akaba ne kawai a wannan ranar ta sallah yawa shine kaga lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya to daga muzdalifa zai to zai to nan mina shine kaga har shi usamatu saboda yana daga cikin hashimawa kyakkyawa ne shi shi fadalu yawa shi fadalu sai wata mace ta zo daga mutanen yaman yake nan take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin aikin haji yake nan sai ta ringa kallon shi fadalu shi ma fadalin sai ringa kallon to lokacin yana yaro an ce shi gaba sai sa hannun sai ringa juyar da fuskar fadalu gashi manzo Allah yana kallon gabansa tsaura kasan manzo Allah shi hatta baya yana gani alaihi salatu wasalam sai dinga juyar da fuskar falal sallallahu alaihi wasallama wazkuruhu Allah ya ce wazkuru ku ambace shi kama hadakun kamar da ya shiryatar da ku ne ma'alima dinihi ga alamomin addininsa wa manasuka hajjihi da kuma manasuku wato ayyuka na hajjinsa wa in kuntum min qablihi cewa lamarin da sha'akun kun kasance min qablihi ai kafin shiryar ubangiji gare ku lamina badi kuna cikin wanda suka batattu na
ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا يا قريش sannan ku ƙuraishu ku dawo min haisu afaban nasu ainihin arafata daga arafa ta inda mutane suke juyowa kuma ta nan za ku juyo da an ta ku da hama a ku tsaya tare da mutane a nan arfa wa kanu yi kifu na bil muzdalifa tarafu an an lukufi ma'amu su sun kasance su ƙuraishu a wannan lokacin in sun fito aikin hajji ba sa tsaya in sun zo ba sa zuwa arfa sai su tsaya a muzdalifa daga muzdalifa sai su dawo suna gani wai suna kishi ai mu- ita- saboda in ka je Arf- it- arfa ta fita daga da'irar harami ita kuma muzdalifa tana cikin da'irar harami sai suke ganin cewa ai su humusu ne su ƙurashawa ne ya za a yi su fita daga cikin harami don haka ba za su fita daga cikin harami ba shi sa ka gan ka duba kuma tun aikin hajji da suke yi kafin zuwan musulunci akwai hajjin da suka fito wanda shugab- wanda a wannan hajjin sun fito su ƙuraishi suna tsaye a muzdalifa ragowar laraba kuma sun tafi sun filin arfa shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya ki tsayawa inda ƙuraishawa suka tsaya sai ya tafi arfa sai ya tsaya a nan wanda a lokacin a cikin hadisin jibril bin mutim har suke fa suke cewa a ya tsaya shugaba sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin qurayshi amma kuma ya je ya tsaya a arfa ya je ya tsaya a arfa bai tsaya a a a a wannan ba a a muzdalifa ba to kuma da alqur'ani da alqur'ani sai zo ya tabbatar da wannan aiki na shugaba cewa kuma ku je ku dinga jiyowa daga arfa ba daga muzdalifa ba kuma ta wannan ne za ka fahimci cewa wato shugaba sallallahu alaihi wasallama aikinsa gabaci ɗaya abun koyi ne tun daga bayyanarsa daga iyayensa ma'ana haihuwarsa har zuwa koma zuwa ga ubangiji duk aikin manzon Allah abin riko ne har ayyukansa wanda suka zo kafin ya kai shekara arba'in duk abin koyi ne sallallahu alaihi wasallama tun da kaga lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa arfaɗin a lokacin wannan tun farkon musulunci ne tun kafin bai zuwan aike ne irin abin da ya faru irin lokacin da ƙuraishawa kaga shi ma suke ginin ka'aba wanda a lokacin su laraba ba su mai da tsiraici komai ba amma shi shugaba sallallahu alaihi rufe jikinsa alaihi salatu wassalam in sun ce an zo ana ginin ka'aba lokacin shugaba yana shekara 35 in sun ce ka cire mayafinka sun gaya shugaba sai ce nuhitu ana ta'arri ne an hana ni gabarin yin tsiraici gashi lokacin jibrilu bai fara zuwa da aiki ba amma manzo Allah yake faɗa raka sannan zaka san tun da ka bayyana sa wato yana karɓar sako daga Allah sallallahu alaihi wasallama na'am ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله من ذنوبكم sannan ku nemi gafarar ubangiji daga zunubanku inna allaha ghafurul mu'minina ayi ga ubangiji mai gafara ne ga su mu'mine rahimun bihim kuma mai jin kai ne gare su na'am فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار fa iza qadaytum manasikakum idan kuka kare ayyukanku wato ibadunku na hajji da an ramaitum bara'ayin ramaitu jamratul aqabata kuka je kuka jefi jamratul aqaba wa tubtum kuka yi tawafil kuka yi tawafin ifada wa taqarrabtum bimina kuka zo kuka tabbata amina kuka zauna amina yawa to fazkurullaha to anan kuma sai ku zo ku ta ambatan Allah ka zikirukum aba'akum kama kuntum tazkurunahum inda taraji hajjukum bil mufakharati kamar irin yadda da kuke ambatan iyayenku kuke ambatan su ya idan kuka kare hajjin ku ta hanyar yin alfahari da su a da can a jahiliya haka suke yi idan an zo aikin hajji an gama an zo kwanakin mina to zama za a kuma a ta alfaharerin ya da iyaye ni ubana kaza wannan ya ce shi ubansa kaza wannan shi ne uban to sai ubangiji ya ce a'a to yanzu ba haka za a yi ba fa laha in an zauna a miyar din nan ambatan Allah za ku yi ka zikirukum aba akun kamar yadda kuke ambatan iyayen nan naku to ku musanya shi da ambatan Allah au ashadda zikira ko kuma mafi tsanani ma daga ambatan iyayen naku sai a zo a yi ta ambatan Allah a zaman yana shi sa to da yawa yanzu idan ka je aikin hajji musamman a zaman mina sai ga an mai da wajen wajen binni saboda a lokacin an yi tahalili al'asgar an warwar an cire harama sai ga wasu ko sai dai ai kwalliya shi kenan ai raha ai wannan ai wannan to abinda ake a zaman mina zikiri ake yi yawwa sai a zona kuma a ta zikiri a ta ambatan Allah a ta tana Allah a ta gode wa Allah kuma cewa an zo kuma an gama ayyuka kuma ana zaune a kwanukan kwanukan dina yawwa ba a zauna kuma wajen ya zama gurin hira hirar da aka kai kuma har a dinga yi da wasu sai ga an zo gurin zaman minan ma sai ga abun sai zama wajen hirar siyasa abin da ai wanda ya je zai gani sai ga an sa ana ta hirar siyasa kuma shi daga an goni can kuma sai a tafi gurin wancan yu a je gurin wancan yu a mai da wajen kuma wajen kamar ana gida kuna gidajenku to Allah dai cewa yake fazkurullah ka zikrukum aba'akum aw ashadda zikra in an je a nan wajen ku zama kun tabbata a miratu ai ta ambatan Allah fa minan nasu man yaqulu daga cikin mutane akwai wanda yake cewa rabbana atina nasibana fid dunya Allah ka ba mu rabban mu a duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq to ba shi da rabu a lahira wa minhum daga cikin su kuma man yaqulu akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan Allah ka ba mu hasana a nan duniya watan akarata hasanatan haka nan a lahira ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ba mu hasana shi ne yace ita hasana ta duniya tana daga cikin ta kamar lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya baka mace mutuniyar kirki Allah ya baka gida yalwatacci da wani wannan wanda yake da wato wanda zaka samu damar bautawa Allah da neman abin rayuwa kamar yanzu Allah ba ku wani abin hawa lafiyayye ƙato yawwa duk hasana ne na duniya Allah ya baka abokai mutanen kirki duk wannan hasana ce ta duniya yawwa to Allah ya bamu yawwa Allah ya bamu hasana a nan duniya ka samu mata mutumiyar kirki ka samu ƴaƴa mutanen kirki ka samu abokai mutanen kirki ka samu makota mutanen kirki duk hasana ne a duniya wa fil akhirati ka samu arziki ka samu kuɗi a hannunka duk hasana ne a nan duniya ka dinga aiwatar da su cikin bin Allah kana biyan bukatun kana faranta iyalan kana faranta wa al'umma Allah ya bamu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Allah ka bamu hasana a duniya ka bamu hasana a lahira ita kuma hasana a lahira ita hiyal jannati ita ce aljanna ya zama ka aminta ga fadin duk firgici da ke cikin kabari ko yake na mahashar ya zama ka aminta haka kuma ka shiga aljanna cikin salama cikin aminci Allah ya mana haka wakina azaban nar Allah kuma ka tsare mu azabar wuta na'am
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
yasa wannan shi halin mumini yawa shi mumini ba hana shi ba ka nemi abin da za ka tsare wato mutuncinka ka nemi sana'a ko ka tsaya kai karatu ka nemi aiki dan ka tsare mutuncinka wannan ku kuma bai hana kuma kana cikin lamarin addinin ka ba an fi son ma haka yawwa kaga shehu radiyallahu ta'ala anhu nan yana ba mu labari yana cewa farkon haɗuwarsa da shehu jibrima ya ce a lokacin da ya je gurinsa duk salatin da ya rubuta shehu ya ce ya ce ba na roƙon wani abu na lamarin duniya ya ce allah kawai nake nema sai manzon allah yardar Allah kawai nake nema yace da naje gurin shoji mun sai yace a'a yace ka ba ka buƙatar wani abu na duniya ne yace ka tsaya in za ka yi addu'a yace ka dinga roƙon arziki na duniya ka roƙi arziki Allah ya baka ƴaƴa ƴaƴa masu kirki wanda za su yi ka ka nemi addu'a Allah ya baka abin da za ka tsare kanka ka samu abin rayuwa ba tare da kai ta arziki ka zuba ido wani ya baka ba kuma muka duba wanda shi ibra radiyallahu ta'ala an yanzu wannan kasar yadda magabatan mu suke ba mu labari an ce a tambayar da yau malaman kasar nan kenan yake cewa to ku me kuke yi lokacin kasar nan malami sai dai zauna a soro kullun yana soro sai dai a kama kudin laraba sai ya ce a ya ce malami kada ya zauna haka in ya samu wani abin ya je ya idan ya tsare kansa shi na an ce a wannan lokacin idan ka duba ya shau jibrima sai ya dinga noma duk dai irin martabarsa a cikin sha'anin addini amma sai dinga noma wanda hanyar kaga khalifa babban manomi ne yawa su kuma nan gidan shehu muhammadu salga shi kuma an ce su ne suka buɗe gidan firintin ɗinsa duk da izinin shehu ibrahim ne yawa to haka duk su manyan shugabanninmu na ƙasar nan an ce haka duk wasu ka dinga bubuɗe abubuwa na sana'a haka to kuma yana da kyau haka malami inda hali ya kafa wani abu na sana'a ko kuma ya sa yaransa ya kafa su a wani aiki na sana'a don ya samu ya tsare kansa domin ya samu damar da'awa zuwa ga addini amma in ya zama malami baya sana'a baya wan baya wannan wannan sai ya sa shi dinga zuba ido kullum sai a bashi sai kuma sai a zo a ga kaskancin addini ko ba haka ba to Allah ya mana tsara Allah ya bamu na ulaika lahum nasibun mimma kasabu wannan raban daga daga abin da suka tsururuta suka yi aikata na aikin hajji ya tabbata gare su wa annahu wallahu sari'ul hisab Allah kuma mai saurin hisabi ne na'am muje
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله fi ayyamin ma'adudat ku ambata Allah ta hanyar ku dinga kababbari kuna ta ambatan Allah fi ayyamin ma'adudat a cikin kwanuka wanda suke ababen lissafawa ai ayyamin tashrik as-salasa su ne kwanukan nan na yanyanin nama kwaya uku shine kwana kwanakin nan wato ukun nan na bayan babbar sallah kwanakin zaman mina yace ku ambaci Allah a cikin wannan kwanakin shi ne za ga wato su wanda suke suna can maka sai ga duk lokacin da aka zo za a yi jifa a wannan kwanakin an ta kababbari kenan an ta kababbari kenan in an zo za a in an zo za a yi jifa duk tsakuwa ɗaya sai an kira sunan Allah Allahu akbar Allahu akbar sai an zo haka haka nan a gurbin salloli shi ma an zo kamar za ga nan mu da yan uwa da ake nan wajen za ga duk gurbin salloli za a yi ta gababbari ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd to umanni ne na Allah su a wannan kwanakin ambatan Allah ake kai uzkurullah fi ayyamin ma'dudat shine kaga ya tabbata a cikin sahih bukhari cewa sayyidina Umar ya kasance a cikin wannan kwanakin yukabbiru fi qubbatihi in yana mina yana cikin kubbarsa zai saka babbari Allahu akbar Allahu akbar Allah yace har wa duk jama'ar da suke cikin mina ta sun gajo kabbararsa yawa hatta ta furja mina takbira har sai ka ji gabaki ɗin mina ta ruɗe ana ta kababbara yadda ya karanta a cikin watsa ko idan wanda suke cikin makama in sai na umar ya fito zai jifa sai su dinga jiwo shi ga amiru mumin ya fito zai yi jifa allahu akbar allahu akbar haka zai ta kababbari shi ne shi ibn ubara ma shi ma ya kasance yukabbiru wato tilkal ayyami halfas salawati a wannan kwanaki a bayan salloli shi ma na yin kababbari wa ala tirashi ko akan shimfadar sama yake sai ta kababbari ko yana cikin buskarsa ko yana tafiya shi ma sai ta kafa bari ibn umara kamar dai da muke yi a nan wajen kaga duk kwanaki uku nan na ban sallah sai ga nan masallatan mun an yi sallah kuma sai ta kafa bari to wannan duk koyi ne da salaf yawa suna yin haka kuma Allah ne umarni haka wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn ay ista'zala bin nafari min minan fi yawmayn wanda ya gaggawa ta hanyar fita daga mina yi a cikin kwana biyu yi kwana biyu shi kenan da aka zo mina bayan ranar sallah an zo mina ranar sallah an je an yi jifa an yi ranhada a wannan rayar an yi ramu ramyu an yi naharu shine an soke dabba an zo an yi aski ka je maka kayi tawafil ifada to zaka dawo mina to in an zo mina gobe ka je kai jifa jibi ka je kai jifa to da kai na biyun baka karasa ukun ba sai ka fita to wanda ya haka fala isma alaihi bil ta'jili babu laifi gare shi na wannan gaggauta wanda ya na gaggawar fata wa man ta'akhara biha hatta bata lailatul salis warama warama wanda kuma ya zama yayi ta'khiri shi kuma ya jinkirta har sai da ya kwana a dare na uku sannan ya je ya jifa to shi ma fala isma alaihi shi ma wannan babu laifi a gare shi bizalika ma'ana ji an ba su zaɓi cikin yin haka yawwa wa nafiyul ismi korewar da aka ce babu laifi gare su liman taqallaha amma na ya tabbata ne ga wanda ya bi shayin ubangiji fi hajjihi a cikin hajjinsa don shi hajji sai mutum ya kiyaye ya yi shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni a yi ko kuma yadda manzon Allah ya ce a karba daga gare shi sanda ya fito zai aikin hajji manzon Allah ya ce ku zu anni manasikakum ku zo ku karbi yadda hajjin hajjin ku a wajena haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kuma duk wanda ya haji yayi shi yadda aka yi shi kamar da yazo cikin hadisi man hajja lillahi falan yarfus wa lan yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda ya je aikin haji ya zama har ya gama aikin haji bai yi wani abu na batsa ba bai yi wani abu na wanda yake abin laifi ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi sanda mahaifiyarka ta haife ka ai baka da zunubi to idan ka je kai aikin haji ya zama ba a samu sabo ba ba a samu zancen batsa a ciki ba har ka dawo to za ka dawo kamar sanda mahaifiyarka ta haife ka haka mutum zai dawo shi yasa a cikin hadisi kaga ake tambayar shugaba sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdali inda Allah au kama qala wani aiki ne mafifici a gurin Allah ya ce imanin billah yin imani ga Allah ya ce summa maza ya ce jihadin fi sabilillah sannan jihadi ya ce summa maza ya ce hajjin mabrur hajji wanda yake karɓatte karɓatte yawwa mabrurin hajji to wanda sai shi na'am ana miki wattaqullah ku ji shayin ubangiji wa'alamu ku sani annakum ilaihi tusharuna fil akhirati fa yajziyakum bi a'malikum ubangiji zai tattara ku zai tashe ku a lahira kuma zai saka muku da ayyukanku alhamdulillah fatiha da salatul fadi